باللسان يصوب قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a tabar daren lahadi biyar ga watan dulgada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba abin mu tafi hutun azumi mun tsaya darasi na tamanin da bakwai inda za mu tashi darasi na tamanin da takwas daidai hadisi mai lamba ta ɗari biyu da casa'in da biyar sabon kitab ko bab a wani littafin zai gaya ya sa babu da wasiya a wata nuskar kuma zai sa kitabu da wasaya hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma a wannan masallaci na marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganin albasa muna da Allah madaukakin sarki ya agaza mana malikin kitabul wasaya wannan littafi ne da yake bayani akan wasiya wasiyoyi da yawa alwasaya jam'i ne na wasiya kamar yadda ake da hadiya hadaya jam'i ne na hadiya wasiya kuma shine wato sadarwa dan za a ce wasaitu shai'a idza wakaltu idan wato ka sadar da abu wani abu ne da in kai a wannan rayuwar ta ka ake sa ran bayan mutuwa ka za ka sadu da shi ne wasiya kuma tana da mahimmanci kwarai da gaske wasiya ba wajibi ba ce amma idan aka yi ta wajibi ne a zartar da ita kafin a mutum a raba gado min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai inda mutum zai mutu bai wasiya ba in dai babu wani nauyi a kansa ba za a ce yayi daidai ba misali dukiyarsa gaba daya bayan ya mutu a raba wa magada amma akwai inda malaman zahiriya suke cewa wasiya wajibi ce inda za mu ji a karkashin wani hadisi tana da muhimmanci dalili shine wasu da yawa akwai wanda za ka ga ya yi shekara abin yana kasuwanci wataƙila da wani kanin sa suke kasuwancin nan shekara talatin da riyar da wannan kanin ake yi amma kuma kanin nasa inda zai faɗi ya mutu in dai ya haihu to kanin sa baya cikin magada ko kuma ba ma kani bane wani wato ma'aikaci ne da shi ake ta neman kuɗin faɗi take ma tun da ne a gurin shekara da shekaru da shi ake wannan kasuwancin to daga nan da mai dukiyar na ya ba da mutu ba yayin da suka taso su kadai za su raba gadon ko ladan gani ido ba za a ba wancan da aka yi ta faɗi da shi ba to shi sa musulunci sai kawo wasiya yadda idan mutum ya kalli wani da ya sha wahala da shi kuma an samu kuɗin tare da shi duk da ba nasa ba ne ya san cewa in ya faɗi ya mutu ba za a ba shi komai ba sai wasiya ya ce in na mutu a ba wa na kaza wannan kuma akwai hikima mai yawa a ciki wanda za ka yi ta gani yanzu za ka je ka tarar da shago akwai ka tarar da wanda tida a shagon yana shagon yana shara yana dako yaran da yake wa dako ya shara ya ba su ba kakan su yayi ba ko ba ka wani kakan su ne a gurin da suka zo su ba zo su sa'a ma yanzu sun dora da shi ya ci gaba da gyara wataƙila ba wai babansu ba kakan din kakan su yake a gurin to saboda haka to musulunci yana da wannan tsarin daki dai kuma wace a kashi kashi ce akwai wadda Allah da kansa yawa wato annabawa da sauran mutane ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم an ittaqullah wannan wasiya ce Allah yake mun yi wasiya ga waɗanda suke kafin ku da ku kanku cewa kowa ya ji tsoron Allah wannan wasiya ce cewa kowa ya kiyaye Allah ko kuma inda annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yake wasiya ga 'ya'yansa wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah tsafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ne yake an kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah ya ce annabi Ibrahim ya yi wasiya, banini ya yi wa ɗansa wasiya, shi ne wasa biya Ibrahimu banihi wa Yaqub, haka na annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, me ya faɗa ya baniya, ya ku ‘ya'yana, inna Allah tsafa da kuma ji, Allah maɗaukakin sarki ya zaba muku addini, fala ta mutun na kan wanda ya saki ya mutu a cikinku, illa wa antum muslimun fate kuna musulmi. Saboda haka, ni yadda za ka kokari ga mutu a musulmi. An kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut Allah yace ko kuna nan lokacin da alamun mutuwa suka zo wa annabi yaqub id kana li bani lokacin da yake wa tambayar ƴaƴansa ma ta abuduna min ba'di har yau in na zo kan ayar nan ina wato tunani mai yawa a kanta kaga annabi yaqub da ya zo rasuwa ba ku kalli me yake cewa me za ku bauta wa bayan na mutu ba cewa ya za da kamfani na na dakata ba ya za da shaguna na na singa ba wannan magana ne ba yanzu a zai iya rike kaza ba shi ne ba wannan ba mata abu dole min ba'd ne za ku bauta wa bayan na bar duniya qalu kace na abudu ilahaka ubangijin ka za mu bauta wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa da kuma wato ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi ishaq su za mu bautawa da annabi isma'il ilahun wahida ubangiji kilo guda daya wa nahnu lahu muslimun kaga shi burin da ya shiga to irin wannan da in kai wa yaya ko bayan ka mutu sun tadda sun tadda ko ba abin da Allah zai ba domin kayi abin da za ka yi amma da yawan mu yanzu illar da muka samu shine ruhin ƴaƴan mu muke gina a wato jasadin su muke gina ba ruhi ba duk mun san da wannan shi za magana wai lalacewa tarbiyya kowa ya san ina matsalar take kowa ya sani wallahi kawai ma ba zan gyara ne amma matsalar kowa ya san daga inda take domin iyaye da kakanni da aka raina da tsarin da suka biyo ana ganin su baki digiri ba wannan tsarin nasu da suka biyo shine mai kyau shine mai kyau wannan da ake cewa su ka kalli baba ka kace ke ke baba ke ki da su da yawa ce ta yi ta amma ta fi ka tarbiya kai kayi digiri na ɗaya kayi na biyu amma har yanzu an kasa gane ina ka sa gaba za ka gaba wata magana da na yi satin da ya wuce kuma mai mai shata shi ne da iyayen mu kun lura in ma mai gida ɗakinsa baya bakin ƙofa a cikin gida to za ka ga duk shi ne da fita na yan gidan duka a kan gidan sake amma yanzu aka zo saboda gogewa sai a samu ake tattafe ɗakin da gida a san ƙarshe saboda haka biyu an yi biyu kuma sai wata ɗaya da jirgin da yayin su ya za a ga daidai ɗaya saboda haka mu sani cewa lallai in mutum yana so wato ya zauna lafiya ya sa dawo da irin wannan tsarin na magabata kana zama da da yawa yanzu a cikin mu ba mu san langwacin ƴaƴan mu ba da yawa da yawa akwai mutumin da unguwan nan ya raza Allah ya shiga da yana cikin da cikin unguwan nan ni ƴaƴan su sun yi islamiya inda na in na tuno language yake burge ni kenan lokacin da wani ya ga ɗaya daga cikin ƴaƴan sa yana so ya samu ya dame ni da je na je nake to bari mu je muka je gurin bawa Allah da muka yi sallama da shi ya fito sai na ce masa akwai wani ya ga ɗaya da shi ƴaƴanka yana so saboda haka na san ba wasa zai yi wai kisa da shiga ya ba mu tabarma muka zauna sai ya ce mun wace ce a cikin na biyu na kalle shi wanda muka je da shi wace ce sai ya faɗi sunanta sai ya ce saboda me me yasa kake son wanci tambaye shi mai kenan ai saboda kaza kai ne bai kake so ka aura ya gaya ba sai dariya da kidu sai ce da shi to irin wannan kariyon da kake nema wacce ba ta da shi da ba dai wanda ka nema ya san lambacin ƴaƴansa yace da ma da yace a yace to ina da kira daya kaga dai yanzu na gaya ma cewa wannan kariyon da kake nema wacce ba ta da shi gwara ka nemi wancan kuɗin ka je kuka daidaita shi kenan amma na yarda ka je in ta yarda zan baka amma ka sako ta kan wannan dalilin da na faɗa wallahi sai na shira da kai iya sanin da neman har zuwa yanzu yaro har zuwa yanzu ƴaƴansa kowace tana ɗakin ta shi wannan din Allah da yi ba bai aure ta ba amma kowace tana ɗakin ta saboda ne ya san lankwacin ‘ya'yansa, ya san wato yaran iyayensu ma mata. Amma yanzu ba kwa gani yaro zai zo ya shekara uku yana wata lalata a gidan da uwa da uban ba wanda ya sani. Na rantse da Allah. In wani ya zo ya faɗa ‘yan makota sun sani da ‘yan waje, tsoro suke ji su zo su faɗa don sun san ba za a yi ba. tun farkon abu kana zuwa za a ce kai kimuna ne ko ba haka bane kimuna dan sa ido matsalar yaran na abin dal har yanzu tana damuna yaro karami da ya zama bayan ana ta gani da mutane sun gani shekara idirin yana faɗa inda yake kwatan waya suna ya kwaci waya ya kashe mutane ya ce bai san adadin mutane da ya kashe akan waya ba ai duk gaji na yawo ya yi hira da shi duk kowa ya gani abin da ya bani mamaki shine da aka ce tun yaushe kake shekara ta jira tun yaushe yake shekara goma sha biyu da farawa tun yana shekara nawa yake yi kenan ina babansa ina babansa ko ba haka bane shi sa kullum na wata magana haihuwa ba dole bace amma ba da tarbiyya dole ne yawwa ka dawo wannan gurin layi ba wanda yake sai ka haihu amma suka zo duniya bi layin laji sai Allah ya tambaye ka akan ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara saboda haka ka je ka ji mai malam sidi ya mala a tafsirul karim wa rahman karkashin wannan ayar haƙƙi ne mai nauyi akan ka dole ka sauke in dai ya riga ya zo duniya sanadiyar ka to sai ka baki abin da ake bawa mutane a musu tarbiyya saboda haka idan kai abin da za ka yi iya abin da za ka yi kuma kai wa yara wasiya kun san da yawa mutane suna gudun wasiya ne wai saboda mutum kar ya mutu ka ɗauka an kai wasiya wa mutuwa ala gabar da malam za mu zo mu ji ka ji sa'ad bin abi wa kan ka ji da yawa wasiyar me ya faru da shi saboda haka wayannan abubuwan shine shimfiɗa da nake so gaskiya ne mana mu sani cewa tarbiyya da Allah ya dora mana wajibi ce mu kula da ita waya na tattaunawa tsakanin wasu na dibe tsakanin tarbiyyar da namiji da ta ya mace wacce ta fi wahala kowa yana da ai wannan ta ce mata ne wannan ta ce ai ai ta namiji ta fi wahala kaza ka rike kin taɓa rainon maza kuwa da za ka wannan ta ce ke mata ana ta yi saboda haka sai na ce ni a fahimta ta tarbiyya ta ɗa namiji ta fi wahala ta ɗaya mace ta fi hatsari ita ta mace hatsari ne ne ta ba wahala ba eh saboda shi namiji zai je ta shuka kiya a shekara uku ma ai sai kowa ya sani a gari kuma zai je nemi aure ya samu ko ba haka bane amma din da mace ta samu juna biyu da wa za ta ba ba za a baki ba ba za a ba kowa ya aure ta ba rayuwarta ta fi hatsari sannan ita illar da za a yi mata aka yi mata illa ko yaya to abun baya tsayawa kan iyakan da ya taɓa kowa a dangi namiji zai iya yi ba ba sani ba saboda haka rayuwar ya mace tarbiyyar ya mace hatsari ne da ita kuma sannan a tabbata ya yi manufti da bin hadi da banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar nace kuma ga abin da annabi me yasa bai faɗi maza ba duk wanda Allah ya baki ya mata biyu ya kyautata tarbiyyarsa har suka girbe musu aure to za ta zama matsayi daga wuta wani zai iya cewa bayan wannan kuma saboda a lokacin kyamar matan ai mutane ba sa san ƴaƴa mata amma dai mahallin shahid jama'a mu fahimta da kyau wasiya tana da muhimmanci kwarai da gaske zama da alal akalli zama da ɗanka ba akwai lokacin da ba sai ka faɗi wannan wasiya ba in kuna yi na da ɗanka in dai ya yi wayo kuna tattauna kana gaya mar cewa ka gani tun da ina yaro na yi kaza sako kake canje tun da ina yaro na yi kaza sannan idan mutum yana kaza ba kaza ba ne duk sako ne ba sai ka ce kai kar ka yi kaza ba kana ba shi labarin cewa wanda suka yi bebi kuna yara akwai wanda sun yi kaza yanzu sun zama kaza sako ne wasiya ce kuma yara suna riƙewa mutum zai rika tunowa cewa wata ran mahaifinsu ya ce masa kaza ko bayan ya girma saboda haka wayannan bayan Allah suna da muhimmanci mu kiyaye su kwarai da gaske mu sani cewa nauyin da Allah ya tsora mana zai tambaye mu akai za mu zo mu ji ina wasiya ta zama wajibi ina ne kuma take mustahabi to kamar yadda malamai ke faɗa wato wasiya ta tabbata da nassin alqur'ani ta kuma tabbata da hadisi ta tabbata da ijma'in musulmi malaman musulmi gaba daya cewa akwai wasiya a musulunci الحديث الخامس والتسعون بعد المئتين حديث نجري في التسعين دبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da wanda Allah ya tabbata gare shi yake ma haqqu mri'in muslimin ba haƙƙin mutum musulmi bane bai dace da mutum musulmi ba lahu shay'un da zai zanto yana da wani abu yusi bihi fihi da zai yi wasiya akan wannan abu yana da abin da zai wasiya a kansa ya bi su da dai ne kwana biyu illa wa wasiyatuhu maktubatin indahu ba dai wasiyar ta tana rubuta tare da shi a karkashin bulansa ko a jota din sa ko diari din sa ya zanto akwai wasiya ya rubuta ba haƙƙin mutum musulmi bane ba daidai bane mutum musulmi ya zanto ku kalli kalmar yana da abun wasiyar da zai wasiya da shi da ya kwana biyu ya rubuta ba wannan ba haƙƙin mutum musulmi bane zai mafhumul mukhalafa shine ana so a nuna ma cewa wanda ba musulmi bane masu yin wannan kenan musulmi kamata ya ce duk lokacin da zai kwana in dai yana da wato abun rubuta wasiya soyayya to anan ne malaman jahiliya suka ce wannan hadisin ya nuna cewa wasiya wajibi ne kun ji hadisi kenan ko dalilin su na biyu kuma suka ce a qur'ani kuma Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين Allah ya wajabta shi ne kutiba ko furiza kutiba bi ma'ana furiza Allah ya wajabta muku idan hadara ahadakum al-maut idan alamun mutuwa suka zo wa ɗayan in jaraka khairan alkhair da ba dukiya ke nufi alqur'ani in kaji alkhair dukiya ke nufi in ba na rabe yace Allah ya ba mu alkhairi Allah ya ba mu kuɗi ke amma ba hauce yana da kun je da dadi yawa to in ka rika khairan lil wasiya idan wato a ya bar dukiya shine alkhair wa innahu li hubbil khairi la shadid ai da hubbil mali dukiya ce ne to alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf sai ka ce to ga wannan ayar ba tana goyon bayan ne cewa lallai sai an rubuta wasiya wannan yan zahiriya ke amma da can da ya fi kwari wasu kuma ka ce a mutafi ne rubutawa ko ba ka da kokobo yanzu mutafi ne ka robanci ka rubuta cewa to yanzu dai yau asabar daren lahadi zan kwanta bacci ba da bi na baki kuma ni ma ba na kokowa ka ajiye ta ka daga kai kwanciyar ka a ko kuma na ji bakin dada kaza kaza kaza ka rubuta ka ajiye ko ta me kaga ai ɗaya daga cikin wato wasu abubuwa da suke mafi yawanci yanzu wasu rama su rubuta me ake kiransa wasiyar wani a waya zai rubuta amma abin da yake faruwa ko kwanan nan da wani bawan Allah ya rasu mun mune masa wanka ana ta kiran wayarsa sai suka miƙo wayar ake so ya sa hannunsa tamfure nake ya ya mutu kuma zai suna ta wani nake to sai ku ta gwadawa aka yi ta sa ba nake ai ba zai ba aka yi ta sawa wani ɗaya daga cikin illoli da na kalla wato an mana illa yanzu ka ga mutum ya faɗi ya mutu ko wayar da ya sa ita ba san bin ɗin ka ba to ba za ta mutu ba inda wani abu da kake bukata a na gaggawa ba zai yi ba wannan bala'i har ila ni ɗan kwacen waya da rashin wato security ya janyo yanzu kafa kafa kake da waya ka iyalin ka ba ban san bin ɗin ka ba to shi ka inda wani abu da ake bukata in dai ba na rubutu bane a gida in dai na waya ne to da wahala yake dan ni na ga wannan muna yi mata wanka ana kokarin lallai a buɗe wani saboda wani sako amma an zo an ta sa hannun da nace ba bace ba bai ba kaga wannan ai ba karamin rashin abinci ba ne domin wannan waya ta zama rayuwa ba yadda za ka yi ba abinci da za ka zo wurare wato babban nasara a waya shi ne ba ma shi a jiki yadda ko ba ka da lafiya za ka ba ka adalci inda ake da aminci kenan amma ba zai yi ba to sai ya zanto mota ka kana yawo da yota ɗin ka ko diyayi gida kana yawo da shi wannan yana da muhimmanci kuma iyalin ka san cewa wannan littafin yana da muhimmanci a gurinka wanda ya zama wajibi a kansa shine wanda yake mu'amala ta siye da siyarwa ta bayan ɗan kasuwa wannan wajibi ne ya rubuta musamman mai karɓar kayan jama'a ko ya bayar to wajibi ne ya rika wannan shi ne take wajibi a kan ya rika rubuta wasiya domin mutum zai fadi ya mutu a zo a kilimin kuɗi ya ce bai shi bai san zancen ba ƴaƴa ce ba sani ba kai an yi wani bawa Allah da na ji ɗaya daga cikin manyan malaman ne ya ba da labarinsa cewa sun samu wannan kesin da aka zo mai gidan ya mutu iya to mun taɓa kawai mata kowa mu je ishirin aka bai maza kowa aka bai shi miliyan arba'in kafin a gama tattaro sauran kuɗin wani aminin da ya zo ya gila ne ya ce to kun dai san yadda muke da alaji ina bin ka kuɗi amma ba mu rubutu ba saboda haka in kun gamsu za ku bani bane mai in ba za a bayar ba kenan amma dai ina bin sa nawa ne miliyan goma sha shida gaba ɗaya ya yarka ce wallahi ba san nan ba ina ban mu dan suka ce sam sai wani yaro a cikin ce shi ya yarda a kotu ya ce ranka ne da hina da ɗauka nawa in an dauka aka ce masa in an dauka ba sauran ka mu je mu je ya yadda shikenan wallahi wani mutum yana zaune shi ma sun zo da nasu wato kinsa ashe babban mutum ne yana baya sai da aka gama wannan sai ya daga hannu ya ranka ne ina da tambaya yace alkali ana iya yin tambaya ana iya tadakuli cikin magana wasu yace ana iya yin alkali ya baka dama yace to da Allah ina da magana yace me magana da yace akan matsalar waɗannan bayan Allah yace wancan yara da ya biya wa mahaifinsa miliyan sha shida ko ta ce da na baki miliyan ɗari kyauta domin ɗan halal ke kuma na so a yi rubutu ko na wuce a cire a kuɗi na a baki ‘Ya'yan yanzu ba zan gaya ba, sai dai ka yi nema wa kanka aljanna da kanka. in za ka nema ruwan kan ba za ka nema ba kai tafiyar ka wannan kudin nasa hali an mariya za su yi domin na da shi saboda haka wannan shi ne idan Allah ya ba mutum dukiya ba mukullin aljanna ya baka a hannu in ka ga dama ka je ka buɗe ka shiga in ka ga dama ka wurga a teku wannan shi ne in ka gana ma ka je ka buɗe ka shiga aljannar kuma ba wanda ya hana ka ji daɗi da ita ka ji daɗi a nan kuma ka ji daɗi a lahira in ka gana ma kuma ka tsaya daɗi a nan ka je kuma ka wurgar da mukullin a teku to wannan shi ne zada muslim imam muslim ya tsara cewa kada bin umar bari ku ji ne ibn umar shi ne yawa wato magana wato wata irin fahimta yawa hadisi yace ma ma ran alayya lailatin daga ranar ba wani dare da ya kara shuɗe mun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك daga lokacin da naji annabi ya faɗi wannan kalmar yace ba dare da ya kara zuwa ya wuce illa wa wasiyati illa wa idi wasiyati ba dai ina rubuce da wasiya da daga ranar har ibn umar ya bar duniya kullum ya rubuta wasiya shi fahimta da yayi cewa lallai dole ne a rubuta ɗan zahiriya tana da gaskiya ne saboda haka ɗan bijinatin da kake yi ko da na dubu ashirin ne in dai ana karɓar baki karka rubuta wannan littafin na cikin shago da ake rubuta yan baki daidai ne mai provision dama dole ga littafi ai saboda haka idan to yana nan ana samun tashi ana ko da yaushe ana duba da kwanan wata da komai sai ka ce wajen rubutun wasiyar ya zama akwai ka'ida kada wasiya ta zama type din da aka kawai ka zo da takarda ka type one ka kawo ta ka ce wai ai ga shi kaza a abu ɗaya ne zai kwace ka a gami type din da kwanan wata na biyu an yarda da wannan an yi tayin din amma sai an ga tayin in kai wai tayin da da da bugan gefe da buki an fito a ga shaidar mutum da hannunsa in zan samu ne a rubutu na hannu in ma bai samu ba an buga to wajen zainin da kwanan wata kar a sake a buga wannan ba a bukatar bugu a ka'idar littafin takardar wasiyai na'am to da me yake ka san da yawa din yanzu ko kwarashin biyayya ne yake yi kun ji abin da Alhaji yake magana wani ne yake magana cewa ya rubuta wasiya cewa in ya mutu ya ji ne ne daga magadansa ɗan zai ka baya cikin magada waɗanda za su gaji shi ne Alhaji yake sai ka rubuta ka ce ka dawo da shi ne ai ko ya rubuta ko bai rubuta ba wannan ɗan sai ya ci gado. Ai abu ne zai yi kawai da mai da shi ke da koyi. A ba tarbiyyar sai do ba sai ya koma cikin babu sai koma ta in bai zai iya wannan ba to wallahi ya shiga in ka ga bai kuma to mutuwa ya gashi amma duk da kai sanadiyar mutum zuwa duniya ko me ya zama abu ɗaya zai ma kawai ya zanto ba zai shiga da kamar ya zanto mutum ya kashe wanda zai gada da ƙarfin sa wannan idan ya ya shiga cikin islan gari tukun idan ka kashe wanda kake so ka gada to ba za ka gaje shi wannan shine ka'ida shi ne ka zama ganin da muke da za a lafi illar kenan in yaro ya zama sanadiyar ka yi kokarin ka ya za ka gina rurin ka ba ciki ba muna kallon da zuba an lalata ruhin yayan mu kuma muna gani duk mun sanya haka aka lalata ruhi muna gani yaro mahaifinsa ya kai da har waje karatu wata ran muna wani mutum a na fiji a wata makaranta yake uban yake mana wannan complaint din yace abin da yasa ya da daga rakiyar yace duk inda za a samu tarbiyya yake so ga yayansa yace akwai ɗansa da ya kai kasar waje ya faɗi kasar yace a ne ya gaba karatu yace kurukuru ya sa aka siyo mar mota wannan mu yake ga yawa wai ya ɗauko fetur ko mene ya zo wai zai kona motar ana da zike yace ka san dalili malam a a yace wai ba irin da yake a cikin ba ni irin wannan da wai zai kona Allah ya zauke wata irin duniya muke malam ta irin duniya muke kaga abubuwan da ƴaƴa ce wa iyaye da ka san wato ai wani abin da wani ƴaƴa ce wa iyaye ko ba alaka ai an ce ka girmama na gaba da kai ko ba alaka ko inna min ijlalillahi ta'ala ikramu bi shaybatil muslim wa hamilul qur'an hadith abu mutala shari yana daga girmama Allah girmamawa girmama dattijo mai burbura ballantana wanda ya haife ka Allah ya sauke wannan duniya Allah ya sa mu gaba lafiya yawa alaikum salam نعم لا sosai ya ta kawai hawa kai zai iya kuma tisawa to raka da ya da da tisa da ni ya ce da irin wannan irin wannan misali akwai hanyoyin da ita yara suke bi ta gane cewa wannan kodin ne ko kuwa kawai za ta amfani wa mata idan illa bi ma'ani ba fakat okay eh kun ji abin da kotu za ta yi kawai za ta nemi shaidu cewa wannan ciki ne ta wani ce shi na wanda su kuma yawa wane mutum haka eh eh irin masu zuwa zuwa da ne da akoki za ka ba masu akwai masu tsayi Allah ya sauke eh na gane ta tace shi abin da kake ciki ko alaji ta tace shi ne justice yace yace to kamar wannan da suke fada ta tace ba wai wa tsada aka yi ba kawai eh to akwai wanda su kuma sun kware da cewa za su gano cewa wannan tsada aka yi to ka ji abin da yake akwai wanda su sun kware za su gane wannan tsada aka yi eh su kuma sun kware to idan kuma ba a gane ba sai jasu ce ce za a ga mushi cewa suke ne da tafi ta ko ba da bai shi ke nan sai ya kare kawai shi sa Allah yake zuwa a ji tsoron Allah kawai shi ne mafita Allah ya kawai bari da yi kan hadisi na gaba saboda na ga tafin yake an da alhadisi ta ji zuwa tsawon ba da miyadai hadisi na ɗari biyu da tasa'in da shida عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه an karbo daga sa'ad da abi waqas Allah ya kara masa yadda wannan dan uwan mahaifiyar annabi alaihi salatu wassalam shine abu ishaq sa'ad bin abi waqas sunan sa malik bin uhaybi ibn abd manaf az-zuhri al-qurashi kun ji da tare da nana amina dan banu zuhra wa huwa farisu islam shine kuma mayaki ne da musulunci eh sannan yana ci masu yi wa annabi alaihi salatu wasalam gadi shi ne farkon wanda ya fara harba kibiya wajen ba da kariya a addinin musulunci da albina bi wa kasu annabi ya yi masa albishir da aljanna yana ci al'ajaratul mubashiruna bil janna ko sai ce ya musulunta da wuri kuma sannan ya yi jira zuwa madina ya je yakin badar daga in aka ce an je badar to biya kuɗin da suka zo baya ya ji dukan su tare da annabi alaihi salatu wasalam yana cikin mutum shida da sayyidina Umar ya ware masu ba da shawara ɗan shura mutum shida nan da aka ce su zaɓi ɗaya akan wanda zai yi wato sai zama kalifa ya ba duniya annabi annabi ya ba duniya yana da yadda kwarai da gaske yana da falala da yawa kamar yadda an ka duba siyaru alamin nubala malam zahabi ya kawo tarihi da yawa ko kuma littafin da muka yi na rijal wani sa mun biya tarjamar sa haula rasul yace da ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahudi annabi ya zo gaida kun ga annabi yana zuwa ya dubawa idan kana jagoranci a guri babba ne kai wani yana kasanka ka ji bai da lafiya to ka je ka gaida shi wannan yana ɗaya daga cikin tarbiyya da tsari da musulunci yawwa ama hajjatul wada a shekarar da aka yi hajjin bankwana bin wajen in shaddadi saboda wajen rashin lafiya da tsananin da gari shine malamin ta ya halatta kace a ce ya ji kace gaskiya na ji in dai ba da hanyar ne wato kai ƙara Allah ba in ba kawai ka faɗi yanayin ciwon zamni don a taya ka addu'a wannan ya halatta dan korafi shine da halatta ba yawwa da talenti na kaddara wannan shine da halatta ba amma dan faɗin yanayin ciwon ka da a tsaya ka addu'a ke gaskiya ciwon ina jin jiki ma wani musamman aminin ka ke gaskiya ina jin jiki ina buƙatar addu'a kwarai da gaske wannan da yi kai ƙara Allah ne ba a so shi ne ba a so ko a ce waya ce ya jiki yake ba sauki ciwon amin ko yawwa to sai ce fa qul ya rasulullah sai nace ya ba kin Allah kadi balaga ji min alwaja ibada hakika ciwo na ya kai matuƙa irin yadda kake gani kun ga ya ƙara fito da magana ai ciwon nan nawa ya kai inda ya kai ya ba kin Allah wa ana zuma ne kuma ina da kuɗi shi ma ba da gaske ce in Allah ya ma ni'ima lallai wato kai a tahaddathu bi ni'matillah dan za ga wani yanzu da za a zo kwai ya mutu a masallacin da ana za a ba da dubu ɗaya ne a ba da taimako ko wani yana ba da naira goma shi ma zai ba da goma ba kai ta haƙi bibi ne a masalla ba ba kai ba domin wata kila wani da ya ba da naira goma a fifty percent ya bayar naira ishirin ce ta koyo bayar kai da ka ba da goma fifty percent ka bayar sai ya fi kalada ko naira ɗari ka bayar sai ya fi kalada me yasa to percentage ɗin Allah yake kallo domin shi yake nuna da yana da shi da yawa ba zai waya to ba a so Allah ya ma ni'ima a so kowa kamar yadda ne ta korafi a baya wajen da ake shiga dan matsalolin nan sai ga mai kira kuka talaka na kuka kuma ba daidai ba ne domin Allah a adalcin da baya yi za ba shi kowa talaka duk zikirin din akwai lokacin da wani zai fito kai ba ba ganin ana wahalarin ana corona ma wani ya rushe gidansa yake sako ko ba haka bane to Allah baya haka mutane gaba ɗaya a lokaci guda baya haka a lokacin da wasu suka faɗi lokacin wasu za su tashi duk tsananin da za a shiga to bai kamata kowa ya kuka ba to Allah ya ma cewa ka gode ka ce alhamdulillah gaskiya a wata yanayin da ake ciki mun mun zamu kar ka zama ɗan kasuwar bahaushe in ka ji yana kuka ba jirgi in aka yi jirgin zai yi ba ne bi shi za ta yi na umar wata rage ga wani ya zo wucewa ya gaishe a zaune bai gane shi ba ya ce a wani kai ne dama saboda ya san da kuɗi ne yace ko ka je gida ka san da kaya ko in zane ka wallahi yace Allah ya ba dukiya za ka nuna al'umma cewa bai baka komai ba shi ne bala yace kana so ka gaya wa mutane Allah ba abin da ya baka ai malam Allah ya baka dukiya ka cika sha ka yi alheri wannan shine dukiya to wannan shi to sai yake a wala kuma ba boye boye ina da dukiya wala yanzu ni illa bunatu yake ba ni gado da an ba ya ta guda ɗaya ba in ji ta tuna biyu kan ita ka aide da ni a ba ta saddaku bi sulu sai mali shin na iya ɗaukar biyu ba tiri da dukiya ta da raba da ba da zarakarsa domin ka za abin da ka bayar shi ne naka wanda ka bari kuma na jama'a yace na dau in naira dubu uku ne dau dubu biyu ya bada kyauta ya ban mata dubu ɗaya ta gada kana na annabi yace a kulta sai nabi ba shi ya dore ya rasulullah to in raba bi in dau rabi in bada sadaka in ban mata rabi kana na annabi yace a kulta sai nabi ba tulul ya rasulullah to ɗaya bisa uku ba dubu uku ne zan dau dubu ɗaya da baya sai annabi yace wa tulusu kafir yace to ɗaya bisa uku ma dai yayi yawa innaka in tazara warasaka ka agniya domin gabar magadanka cikin wadata khairun min an tazara ma'alatan shi ya ba alkai da gabar suna talakawa yatakaffafuna nas alatan kaga a madadin da shine aila wa in khiftum ailatan mubradin da shine aqil wa jaraka aqilan fa agna talaka ke da wanda bai da komai yatakaffafuna nasu suna mummika daga alkaffun suna mummika wa mutane hannu bayan ka mutu kawai ya yanka ta shiga uku da yawa wasu ba ba ganin suna mutuwa da ya shiga wani ne saboda sun ba ba ruwan da wani lokacin ma tana yi ne dan gani idan ka kuma irin da muke yi wa fara ƴaƴanka duk karatun da suka yi kai kokari su koyi sana'a kuma karka kake dan ke zama handicap a gidanka duk kuɗinka in ba haka ba bayan ka mutu za ka hau kan wannan dukiyar ne bai iya komai ba ki ta har sai ta kare gaba ɗaya su shiga uku don ba wanda ya iya sana'a a cikin su ko ba haka ake yi ba na ba na kwanaki akwai wanda ya gaya mun ina ji ba ya zo karatun nan muna magana da shi ne mahaifin da ya rasu na je gaisuwa ya nuna mun alayar shi nan nan gefen unguwar nan a lokacin su layar su kawai ke a su mutum goma sha biyar ne suka mutu mutum biyu ne kadai mata duk sauran magidan zari an nake zuwa ya kamata lallai ma haɗa wata lakta kawai ta wa'annan marayu duka mata da mazan domin a yi wata lakta ta musamman gida goma sha biyar duk manyan gidaje abin da yake na zo na yake nazari kenan cewa mafi aiwatar su wata handicap kawai wasu ma karatu ce ba su san sana'a komai ba to irin wannan ji yawan dukiyar ita ce hajiya ya fitin da amma dukiyar ba ruwan mata dama ba za ta gane ba kuɗin baje babu za ta ta ɗiban tana ta kai su mol mol duk wani mol duk wani scoop da ake sha sai sha a cikin wannan kuɗin sai lokacin da ya fara yin kaka da na za ta gano a lokacin kuma duk ƴan uwa an san suna da kuɗi ba mai taimakon su da ba saboda haka sai su shiga uku sai ku ga yara sun shiga wani yanayi a rika wai wani ba dan wani ba ne ko ba ku gani wayan abubuwan duk yana da mahimmanci malamai mu kiyaye yawwa shi karatu ana yin sa ne ya zama darasi ba wajen ya zama labari ba a kowa ya zama madarasi in wani abu ya faru da wani naka to kai yara da kokari kai ka taimaita naka gaba haka ke yi wa innaka lan tu'tika nafaqata sai annabi yake ba za ka taba ciyar da wani abin ciyarwa ba tabtaki biha wajen Allah ku dube yadda annabi yake koyarwa yanzu yana magana akan dukiyarsa sai annabi ya dauki hankalin da ya maje shi wani guri yake ba wani abin ciyarwa da zaka ciyar da kake neman yarda Allah madaukakin sarki outside down ba ga mun dinan ka ba sai dai tabtaki biha wajen Allah kana neman yarda Allah da wannan abu illa ujir da biya ba sai an baka lada a kai sai annabi ya ce hatta ma ta ja'alu fi jimra'atika annabi ya ce har abin da zaka sanya shi a bakin matarka
ku duba yadda ta ce ya kwatanci kaga ai da yawa mutane ba za su kawo aikin lada ba za ka kawo abin da ka dauka ba wanda ka kawo gida ake ci ba a'a wanda kuna zaune da iyali ka dauko ka sa a baki wannan ba za ka taba kawo shi domin duk wanda ya zo zai sa matarsa abinci a baki yana da manufa wani dalilin da ya kawo shi ake ke sa mata a baki saboda haka kaga ba zai kawo wani lada ba domin bukatar su ce ta kawo shi to sai an ga ya kusan tomar da wannan kuma sannan a nan darasi na biyu kun ji annabi da yake bi bim ra'atika ba bi bim ra'ati budurwarka ba sawa ba ba ta karawa abinci ka sawa budurwa ba dan suna fati ko na ko kai wannan wuta barbar kai wallahi zaka je ka kai wa Allah ba ki ake magana ba ballantana to ka jin an ba da wannan damar shine abin da zai baka mamaki kaga mutane magidanta banda wai yara da suke yi yanzu za su yi aure magidanta mutum ya zo magidanci ya dau abu an dauka a social media wai ana nuna yana sa matar ta bai duk da matar ka wannan abin da kai haramci ka yi kaza domin Allah ya baka dama waye shi ka gaya wa duniya babu to amma yanzu saboda mutum ya zama da yusi alladhi yursu a fi ahli ban san jahannama ke abin da zaka yi iyalin ka sai ka gaya wa duniya babu da bambanci da arnan Isra'ila kenan babu da bambanci da Yahudawa Isra'ila da arnan Amerika babu da bambanci da su inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila sune masu rayuwar dabbobi iyalin ka so ake ka boye ka adana iyalin ka amma yanzu ina komai kowa sun kafin matar ka zo gida kowa ya san ya take to da duk kafin a zo nan ta yi kauyawa ne ta sa fitar kaya da an gaya ne ko ba haka bane amin to shi ne yake cewa kala sai yake kultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah to kallabu ba da hali bari ku ji abin da za ta ajiwa kan yake yanzu wato to kallabu ba da hali ai ku da ku bi makka bayan salatu ma'ana za a kyale ni yanzu a maka bayan ku ku tafi kun ga asali dan maka ne hijira ya koma madina sun zo haji kuma yanzu rashin lafiya ya saba shine hankalin sai ya tashi domin an faɗi falalar zuwa almuhajiru yanzu idan ya zauna a nan ya mutu a abaka to alhida kenan shine tashi hankalin sa alhida da biyan ka to bar ku ji fa ta amala amalan koji sai ke ukallabu ba da ashabi yanzu ni za a bayyana a nan bayan ƴan uwana sai innaka lan tuqala fi innaka lan tukhallaf wa ta'mal amalan tabtagi bi wajh Allah ka sani cewa ba za a kyale ka anan ba kai wani aiki da za ka yi kana ne neman yarda Allah madaukakin sarki illa jatta bi illa jatta bi hadihi darajaka warifa ba dai sai Allah ya kara ma matsayi da daukaka dalilin wannan aikin da za ka yi har yanzu ne ana jika domin shi tsoron mutuwa yake sai ya ce wala Allah ka ya kuri bukarar sa hadisi ولعلك أن تكلف حتى ينتفع بك أقوام yace watakila ba za a bar ka anan za a bar ka anan din har wasu mutane su amfani da kai wa yudarru bika wa yudarru bika ma yudarru bika akharu wasu kuma su cutu sanadiyar rayuwarka wannan annabi a wannan magana annabi ya nemi albishir din cewa ba zai mutu ba zaka ci gaba da rayuwa dalilin gaba wasu za su amfana wasu kuma su cuci dalilinka domin bayan nan sai da shekara arba'in da biyar shi za ka ce cuta ba mutuwa ba har ya haifi ɗaya kusan talatin da wani wanda na yi yocin sunayen wasu ma daga cikin lokaci ya yi da mun ji irin ƴaƴansa ƴaƴa maza wajen ashirin ya haifa maza wajen goma sha bakwai bayan wannan cutar a ke ɗan ƙari wasiya ba ke ke nuna za ka mutu ba ga nan ya zo ya yi wasiya amma ko sai da ya ƙara shekara arba'in dora a duniya sai ce Allahumma bi li ashabi hijratu sai annabi ya ce ya Allah sahabbai na da suke hijira Allah ka zartar musu da hijirar ka ba su ladanka wala taruddahum ala aqabihim Allah madaukakin sarki kada ka biyo da su ala aqabihim akan diga digan su abin nufi kada ka sa su rujuyi sai amai da lafiya addu'a aka yi musu lakin libaisu sai dai wanda yake kauna abin tausayi shine sa'ad ibn khawla shine za a ɗan kaula an shiga maganar wani daban sai dai abin tausayi shine za a ɗan kaula bai faru da shi yarda da hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya nema jaji saboda ni an mata bi makka shi ya zo maka ya mutu to irin tsoron da ta abin ajiyar kasa shi kenan kar ya zo shi ma ya ce mutu a nan ya tashi cikin yan maka saboda haka shine annabi ya ce wa za a bi na kaula jaji Allah sarki za a bi na kaula shi kuma Allah ya karɓi rayuwarsa a ina a makka amma za a gina abin waka kamar da na faɗa shi ya buɗe kadiriya zaman sai na Umar a Iraki shi ya buɗe Iraki saboda haka ya yi yakoki da yawa kaga wato an amfani da shi kuma sun cuci dalilin sa wanda suke munafukai da kafirai domin ya ji an rugurguza garuruwan kafirai kowa ya san yadda za a gina abin waka ya yi kadiriya to wannan shi ne abin kule ina ga so ne mu karanta babu jidda a cikin hudu ne amma za mu hakura zafi ne zuwa za mu shiga mun biya cikin guda biyu za mu shiga babu gadi so ne mu fara da babu gadin kawai amma insha Allah ta'ala za mu tsaya a abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana akwai ɗaya daga cikin ICT ɗinmu malam Abubakar wanda yake duk wannan ƙananan kilis da ake gani wannan yankaku da ake cirewa shi yake cirewa akwai yayanka da ya samu tsotsayi na konewar wuta kuma sai Allah ya mara suwa to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafara Allah ya ba su hakuri da juriya Allah ya kula da bayansa muna roƙo ubangiji da sunan sa kyawawa da sufofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sifofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. برد كارك الدعاء. فصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم يا